الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 21 ga watan bakwai shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 21 ga watan biyu wannan daidai ne kwa lissafin nan? na'am? wancan watan bakwai to duk shi ma 21 ne? ba haka ba ne na'am? 19 ko? ko ashirin na musulunci ne ko ashirin ne ga watan bakwai ko sha tara wannan na boko kuma ba sabani dama saboda biyan albashi ashirin da ɗaya ne ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya muna darasi na biyar a cikin tafsirin suratu shu'ara zama na biyar kenan aya ta hamsin da biyu za mu tashi farkon kisar wa wahaina ila musa an asibi ibadi innakum muttaba'un alar ma ya zo aka yi masa waya mahaifinsa ba lafiya suka tafi asibiti so mu yi masa addu'a Allah ya ba mahaifin shi lafiya Allah warkar da shi to akramullakallahu bismillah bismillahir rahmanir rahim وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون
Allah madaukin sarki yake ba da labari yayin da annabi Musa ya daɗe da zama a garin Misra kuma ya kafa hujjoji na Allah tabaraka wa ta'ala a kan fir'auna da shi da mutanensa duk da haka suka ƙi su yi imani suka ƙi su yadda da shi ya gama ba su hujja ya gama ba su dalili yanzu sai suka dawo suna amfani da ƙarfin mulki da sarauta da iko suka yi ta alkawarin za su yi mai azaba za su kashe shi a wannan lokaci Allah ya umarci annabi Musa da banu Isra'ila ya ce su fita cikin dare saboda su kubuta daga makarin fir'auna kuma Allah ya ce ya tafi da su inda Allah ya umarce shi ya tafi da su wamdu haisu tumaru haka nan Musa ya karbi umarnin Allah ya fita da mutanensa a lokacin aka ce sun ka karbi aran kayan kwalliya da ado daga mutanen fir'auna malaman tafsiri suka ce kaf ya haɗe su ya ce ku zo mu fita saboda in fir'auna ya kama wani a cikinsu to zai azabtu malam ku duba yadda ake gaba da gaskiya tun da fir'auna ya samu labari annabi musa ya kwashe mutane kaf washtar da gazabuhu fushinsa ya tsananta ala bani isra'ila daga nan ya ce a yi maza-maza abi wato abin musa ya aika yayi- ya aika a yi shela garuruka a taho a kammala da annabi Musa shine wa arsala fil madaini hashirin waɗanda an an ce hashirin ana nufin wanda za su su yi ta haɗa mutane a haɗu a yi ƙarfi ya za a cutar da annabi Musa وأوحينا إلى موسى نصر بعبادي إنكم متبعون Allah ya ce mun yi wahayi ga Musa ka ɗauki mutane na cikin dare shine an asri al-isra'u tafiyar dare ake nufi tafi da bayina cikin dare saboda dare akwai sirri kar ku fita da rana ana ganin ku a gulmata don abinda za ka iya ɓuya ka yi to ka ɓuya ka yi ka wuce wurin kawai ya ce to kuma ana faɗin ku Fir'auna da ya samu labari ya aika fil madaini hashirin ya tura gari gari manya manyan birane a je a haɗo masa mutane shine hashirin da mutane suka zo sai ya karfafe su ya nuna musu kar su gudu kar su ja da baya cewa ci annabi Musa da shi da mutanensa ba kowa bane kuma ba su kai sun kawo ba inna haula'i la shirzimatun qaliluna yace ai waɗannan la shirzima in an ce shirzima ana nufin ta'ifa jama'a ta'ifa qalila ɗan mutane ne ɗan kaɗan la ta'ifatun qalilatun shine shirzimatun qalilun ba su kai sun kawo ba wa innahum lana lagha'izun yace musu kuma waɗannan mutane na annabi Musa kullum mutane ne masu bakanta mana rai shine wa innahum lana laghaizuna daga ghaiz ne duk ranar da labarin su yazo mana muka ji motsin su suna bata mana rai shi da kansa ya faɗa yau ga wanda yake cewa shi Allah ne ya wayi gari yana kukan wasu suna bata masa wai kaga tun daga nan ya gama zubewa shine wa innahum lana laghaizun ai lalle duk lokacin da labarin su yazo mana muna bakin ciki muna shiga bacin rai wa inna la jami'un hadirun kuma lalle kowane lokaci muna tsoratar da ku wato sharrin su da makircin annabi Musa da mutanansa ku taka tsantsan yani nahzaru min gha'ilatihim kuma ina so in kammala da su in ji fir'auna suna sa mana bakin ciki da bacin rai kuma kullum muna cikin dardar dukkanmu gaba ɗaya la jami'un hadirun don haka na yi muku bayanin haɗarinsu to kuma ku taimake ni don halakar da su to shi ne Allah tabaraka ta'ala ya ce fa'akharajinahun ka karanta?
فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم Allah ce sai muka fitar da su daga cikin gonakai jannat jam'i ne na aljanna ana nufin gonakai dama aljanna kamar gonakai ne ai saboda bishiyoyi da ciyawi da suke ciki masu banƙaye da sha'awa so mun fitar da su daga cikin gonakai da idanuwan ruwa ƙasar misira kenan akwai ruwa akwai tsiro akwai amfani kuma har yanzu din akwai jannatin wa uyun din a cikin masar ai fa kharaju suka fita cikin ni'ima min hada na'im Allah sarki banu Isra'ila mutanen Annabi Musa kenan wannan shine jarabawa wani lokacin sai Allah ya fitar da kai daga cikin yalwa da wadata da ni'ima sai kuma ka shiga cikin matsi yanzu su abin da ya same su kenan suna cikin yalwa suna cikin jin daɗi amma daga dalilin imaninsu da Allah sai Allah ijarrabe su suka tafi su kansu su mutanen fir'auna ɗin sun fita daga ni'imar da suke ciki don za su mutu za su shiga jahim ne ba suna zaune a misra ba ba suna ci suna sha ba yayin da Allah tabaraka wata'ala ya fidda su daga wannan gari ta hanyar bin annabi Musa da za su yi anjima za mu karanta daga ni'imar za su shiga cikin jahim ne Allah kiyaye mu suka bar manya-manyan gidajensu maɗaukaka suka bar gonakinsu da ƙoramai suka bar dukiya da arziki suka bar mulki suka bar matsayi a wannan duniya wa kunuzin jam'i ne na kanzu taska taska ta dukiya wa makamin da matsayi karimin mai girman gaske فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم anan abinda malaman tafsiri suka ce mulkin da fir'auna ya yi da shi da mutanensa kaga nema suka yi su halakar da anan musa da mutanensa saboda suna gadarar su ne da gari su ne da isa su ne da sarauta allah sai da ya kore su daga garin wannan banu isra'ilan da Allah ya ce wa annabi Musa an asri bi ibadi laylan innakum muttaba'una ba ya fitar da su ba to su ma mutanen fir'aunan za a fidda su daga wannan garin a dawo da banu isra'ila annabi Musa da shi da mutanen su zo su gaji garin shine Allah ya ce me
wa kunuzin wa maqamin karim كذلك وأورثناها
kamar haka ne Allah ya ce wa aurasnaha muka gadar da wannan gari ko wannan ƙasa ta Misra ga banu Isra'ila kamar yadda Allah ya faɗa wata ayar wa aurasna alqauman alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha Allah ya gadan musu da ƙasar an musu sharri an kore su Allah kuma ya dawo da su na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu wannan gata fir'auna ya yi niyan ya halakar da su ya cutar da su Allah ya kubutar da su na'am sun fita sun bar gari sun gudu amma kuma Allah ya dawo da su za mu yi bayanin ya aka yi suka fita Allah ya ce muka gadar da wannan gari da da mutanen garin kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha Allah ce wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warisi mun san musu baiwa waɗanda aka kaskantar da su a bayan ƙasa su ne mutanen wato annabi Musa istud'ifu fil ardi muka so musu baiwa wa naj'alahum a'imma kuma za mu sanya su zamanto su ne jagorori wa naj'alahum alwarisin kuma su za su gaji garin ma gaba daya wannan abin da yake haska mana shine duk inda ka kai da rauni da ƙasa ƙasa a farkon tafiyar ka matukar kana da gaskiya to albishirinka insha Allah ta'ala nasara tana gaba amin ya rab duk inda mai gaskiya yake malam wannan sunna ce ta rayuwa kuma ku bincika komi yadda aka tozarta shi komi yadda aka wulakanta shi komi yadda aka nuna rashinsa da kashinsa to wallahi wata rana wannan mai gaskiyan shine zai zama jagora karka damu tunda akwai Allah ai an gama komai zance ya kare abinda ake so ka kyautata alakarka da Allah mahalicinka ka yadda shine zai taimake ka kai dukkan al'akhdhu bil asbabi riko da dukkan wani sababi da zai iya agaza ma a rayuwarka wallahi in kana da gaskiya ba za ka tozarta ba ba ga banu isra'ila ba tun yaushe muke ta magana irin wahalar da shi kansa annabi musan kafin ya shiga gidan fir'auna ba ga dade wanda yi ba ba ga neman isan da yi ba amma a hankali a hankali Allah ya bashi girma ya bashi daukaka kazalika wa awrasnaha bani isra'ila sai Allah ya dawo kan kissar lokacin da shi anan Musa da mutanansa suka fita ga sunan yanzu da daddare an asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un ka fita da mutane na bayina cikin dare kuma ina shaida maka ana fa bin ku ku sani fa ya kai fir'auna ana ya kai annabi Musa fir'auna yana bin ku innakum mutab suka bi annabi Musa da shi da mutanansa wasalu ilaihim inda shuruqi shamsi sun sun kai sun kusa su cimma mutanen annabi Musa lokacin da rana take fitowa tun da cikin dare suka fita fir'auna saboda mugunta bai haƙura ba a cikin daren ya yi ta binsu suka zo dab da cimma musu ko sun ma iso inda suke mushriki ne a daidai lokacin da rana take fitowa mushrikin shine inda tulu'i shamsi kenan kwatsam gari yana wayewa sa'annan Musa suna leka baya sai suka ga Fir'auna da shi da mutanensa sun hau dawaki da ababen hawa malamai suka ce Fir'auna ya fita da mutane masu tarin yawa da kasaita da gadara bai san ba wannan fitar ita ce ajalinsa yanzu nan muna tafiya ajalin fir'auna ne malam da dawaki wasu na ƙasa tafiyar ƙafa suna tabi annan musa bai tsaya ko'ina ba sai zuwa wannan bahrul kulzum da ake fada kogi na kulzum ya tinkare shi babban kogi ya tinkare shi to shiga za a yi ruwan to bari mu ji ya za a yi فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين
falamma tara aljam'ani yanzu ga sanar sun fito ga mutanen fir'auna suna ƙoƙarin su cimma mutanen annabi musa su ma ga mutanen annabi musa suna ƙoƙarin su gujewa mutanen fir'auna falamma tara aljam'ani yayin da dukkan ɓangarorin guda biyu kowa ya ga kowa shine tara aljam'ani ay ra'a kullum min alfariqaini sahiba to a lokacin ne malam cikin mutanen annabi Musa ya kada ruwa ga fir'auna ga makami ga jama'arsa sun ninninka su qala ashabu Musa inna lamudrakun almajiran annabi Musa suka ce wa annabi Musa kash inna la mudrakuna lalle za a riske mu an gama da mu kuma za a iso mu saboda sun yi tafiya sun yi tafiya kuma s- tafiyar ta kare sun zo bakin ruwa sun tsaya da haka tsayuwar da suka yi ba su iya tsallaka wannan ruwan ba wannan ya ba wa fir'auna dama da shi da mutanensa su zo su cin musu suna waiwayawa da suka hango fir'auna da mutanen suka ce wa annabi Musa to inna la mudrakuna lalle mu kam za a riske mu ga ruwa nan a gaba ga kuma ba a shiga ba ga ba kwale-kwale ga ba jirgi don haka suka ce inna la mudrakuna annabi Musa yana cikinsu a lokacin yana juyawa kalle su ya ce kala kalla kaji imani ya ce sam ha, ya annabi musa ga mutanen da muna ganin su ya ce kalla ba zai taɓa yiwa ba inna ma'i rabbi sai hadi ubangiji na yana tare da ni Allahu akbar sai hadi da sannu zai shiryar da ni hanyar da zan wuce ga dai ruwa yana ta ambaliya ga mutuwa a bayansu bala'i irin na fir'auna mala inna Allah subhanahu wata'ala annabi Musa ya ce Allah huwa allazi amarani an asri ko an asira ha huna bikum Allah ne ya ce in kawo ku wannan wuri da haka ina da tabbacin la yukhlifu al-mi'ad Allah bai zai saba alƙawari ba garanti sai ya tambaye mu sai ya taimake mu kuma haka aka yi Allah ya ce inna fi zalika la aya a cikin wannan labari da aka gaya muku tabbas lalle a cikin wannan kissa wa ma fiha min al-ajaibi wan nasri wat ta'idi abinda ke cikin ta na abun mamaki da taimako ga bayin Allah mu'minai la aya anahum la dalalatun wa hujjatun qati'a wa hikmatun baligha akwai dalili akwai hujja yankakkiyar hujja da hikima baliga ga mai hankali wa ma kana aksarhum mu'minina amma da yawa daga cikin su mutanen fir'auna banu isra'ila basu kasance masu imani ba wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal azizur rahim shine wato mabuwayi mai rinjaye rahimu mai tausayi mai jin kai to me faru malam فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطرد العظيم fakana kulli فكان كل فرق كالطرد العظيم na'am وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين yayi Allah tabaraka wa ta'ala ne ba mu labari ga abin da annab- annabi Musa ya ce qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin sai ce sai muka yi wahayi zuwa ga wato annabi Musa fa auhayna ila Musa muka yi wahayi zuwa ga Musa bawan mu dauki sandarka anidrib bi asakal bahra daga sandarka ka bugi wannan kogi baharul kulzum to yau ga sanda za ta daki ruwa ya abin da ya kasance a nidrib bi asakal bahar damun wannan sanda ai sanda ce ai ai ta mu'jiza ko hakan aka yi ya daga sandarsa yadda ci wannan kogi shi ma jira yake yi ya ga me zai faru Allah dai ya ce ya daga sandansa ya buga ya kuma bi umarnin Allah ga su fir'auna kuma a baya yana dukan kogin nan fakana kullu firqin ka tawdil azim kowane ɓangare sai zama kamar wani makeken dutse shimfiɗaɗɗe shine ka tsaudil azim mana ruwan ya fashe gida biyu kowane ɓangare sai ya zama wani falelen dutse kogi ne fa na ruwa amma da ya sha duka sai ya zama dutse gaba ɗaya a shimfiɗe kaga da mutanen da suke tsoron za su shiga ruwa su nutse Allah ya mayar da wannan ruwa ya zama dutse ba mai wayashi da kafarsu za ta nutse ba dutse kawai annan Musa ya ce wa mutanensa bismillah mu wuce mu fita kogin gaba ɗaya Allah ya buɗe masa hanya kamar ta zama kamar kwalta malaman tafsiri suka ce abin mamaki ƙarya ƙarya Allah raba mu da ƙarya a lokacin da fir'auna ya ga wannan abin ya faru kawai sai ya ce wa mutanensa kun ga na zo kogi ya zama hanya ko kun ga na zo kogi ya zama hanya har musa ya shiga ko to ku zo mu tafi la ilaha illallah haka suke malam da damar sun samu dama sai su cafke ta sai su yi amfani da ita sai su nuna tasu ce kula fakana kullu firqin kattawd al-azim Allah ce wa azlafna sammal akharina sai kuma muka ainihin wato matso da waɗancan ana nufin sifir auna da mutanen su kine su ne wa azlafna sammal akhari muka matso da waɗancan muka ce ku matso ku matso annabi Musa ya shiga ya tafi su ma sai aka matso da su ku zo ku hau hanya ku zo ku hau hanya ashe kofar rago ake musu fir'auna ya ce kun gani ko da dokinsa ana mai kirari gudu ake za a je a kama annan musa Allah ya ce wa an jaina muje وأنجينا موسى ومن معه أجمعين
Allah ya ce sai muka tseratar da annabi Musa da wanda suke tare da shi gaba ɗaya shine ajma'ina ko ɗaya ba a bari ba ko gurgu ko ko mace ko mai rauni kowa suka bi wannan hanyar suka tsallaka shi kuma kaga wa azlafna sammal akharina ana ta matso da su suna shigowa sai da suka zo tsakiya kaga dole tunda annabi Musa yana gaban su yana wucewa wa an jaina Musa wa man ma'ahu ajma'in mun tseratar da Musa da wanda suke tare da shi tare sun tsallaka kogin kenan ko sai Allah ya ce me ثم أغرقنا الآخرين kawai sai muka nitsar da sauran su waye al-akharina su ne wa azlafna samma al-akharina din nan wannan akharina su ne dai anan Allah ya ce sai muka nitsar da sauran da fir'auna da kayansa da dawakinsa da mutanansa da mulkinsa da dagawarsa kawai sai Allah ya ce wa ruwa dawo ruwa annan Musa ya tsallaka fir'auna yana tsakiya yana hango annabi Musa da mutanansa wallahi malam sai Allah ya ce wa ruwan nan ya dawo ya nitsar da shi la ilaha illallah kuma hakan aka yi kar ka ga mutum in ya nitse a ruwa irin gumurzun da yake yayi ta kiran abu ya sha ruwa ya sha ruwa mutanensa suka sha ruwa suka koshi dam annan musa kuma yana ce yana kallo da shi da mutanensa kaga alkawarin Allah ko kaga taimakon gaskiya ko to wannan kisan ku dauke ta duk lokacin da ake gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya to ku kwantar da hankalinku duk inda aka je aka dawo komai yanda aka fi ƙarfin gaskiya wallahi tallahi gaskiya sai ta yi galaba a ƙarshe kawai in kana so ka huta ka rike gaskiya Allah ya ce muka nutsar da su kun ga sinariyo din yadda ya kasance ko sun taho sannan Musa ruwa ya tsare su mutanensa suka tsorata suka ce inna la mudrakun annan Musa ba su garanti yace kalla inna ma'i rabbi sayahdin yace ubangiji na yana tare da ni kuma sai ya shirye da ni hanya kuma ba gashi ya nuna mai hanya ba Allah ya ce ɗauki sandanka ka daki kogin zai buɗe maka hanya da ya take shi fanfalaka fakana kullu firkin kattaudin azim ba ya hau ya shiga ya fara tafiya ba sun ɗan fara nisa wa azlaf na sammal akharin Allah ya ce sai muka matso da waɗancan su fir'auna kenan da shi da mutanensa muka shigo da su su ma suka shiga hanyar sun shiga tekun kenan ko sun shiga kogin kenan wa anjaina Musa Allah ya ce muka tseratar da annabi Musa da shi da wanda suke tare da shi muka kubutar da su suka tsallaka suka wuce summa aghraqna al-akharina sauran kuma annabi Musa yana fita aka hade ruwa ya hade masu tafsiri suke cewa Fir'auna ya sha ruwa ya sha ruwa har da su tabo ma ya hada da shi gaba daya ya ga ikon Allah to malam me ya faru إن في ذلك كذا انت بطل.
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم sai Allah ce inna fi zalika laaya lalle a cikin wannan kissa da wannan labari da aka baku akwai ayoyi akwai hujjoji waɗanda suke nuna kadaitakar Allah da ƙarfin mulki da zatinsa amma da yawa daga cikin mutanen nan ba su kasance masu imani ba lalle ubangijinka shine mabuwayi kuma mai tausayi mai jin ƙai Allah zai ce maimaita waɗannan inna fi zalika al'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim waɗannan ayoyi uku yan tagwaye ne ko yan uku zan ce a cikin suratul shu'ara'i suna yawan zuwa a tare Allah yana ta maimaita su don mu ɗauki izina dangane da izgilanci wa gaskiya da kokarin yaki da gaskiya ƙarshen mai yin wannan sai dai ito zarta sai dai ya wulakanta inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Allah ya halakar da fir'auna to shine a wata ayar Allah tabaaraka ta'ala ya faɗa bayan ya halakar da shi fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya yau za mu tseratar da kai da gangan jikinka ba za mu bari kifi ya cinye ka ko ka riɓe ba za ka fito da gangan jikinka a ajiye ka don waɗanda suke bayanka ka zamanto aya a gare su kuma hakan Allah ya yi tabaraka wa ta'ala akwai fir'auna yana nan a raye a kwance a gidan tarihi duk da akwai maganganun malamai da yawa akai wasu na ganin shine wasu na ganin ba shi bane amma dai a ƙasar Masar ko yau in ka je Ramses can gidan tarihinsu ana shiga akwai fir'auna annabi Musa nan yana nan a kwance kamar yadda dai suke nunawa wallahu ta'ala alam za a gan shi a miƙe a kwance ga furfura ga tsufa ga haƙori ga taɓo a cikin bakinsa faliyoma nuna jika bi bada nika liman litakuna liman khalfaka aya ga wanda suka ɗauki fassarar ayar a matsayin haka duka Allah ya yi wannan ne don ya kafa mana hujja akan fa shi mai iko ne akan ladabtar da kowa duba girma irin na fir'auna duba mulki irin na fir'auna duba isa irin ta fir'auna amma duba yadda Allah ya da fir'auna wasu suna samun dama suna shan giyar mulki su manta da Allah mulki mulki ya sa mutum ya manta da tunawa akwai Allah mulkin da yake da adadin shekaru da watanni da awanni da seconds baɗiyawar haka ba mamaki an gama zaɓe haka ne kuma ka bane baɗiyawar haka irin wannan lokacin ko an gama ko ana ƙoƙarin cin jajiberi ko kuma ana ta hada-hadar zaɓe wani ya sauka wani ya hau ko ba ka bane Allahu alam waye zai wuce Allahu alam shikenan in mutum ya sauka shikenan damar da kake da ita yau ta wuce wasu na amfani da damar da suka samu su yi abin da suka ga dama su murkushi kowa su ci dukiyar mutane su matse mutane su ɗaure wanda suka ga dama su kwance wanda suka ga dama ba su kaɗai ba na kusa da su ma su samu abin da suka ga dama su yi lokaci ne kuma ita dukiya ta haram Allah cikin hikimarsa sai ya kwashe albarkar dukiya haram taliya ce zaka ci zaka yi kashinta ƙwarai kuwa kuma dukiyar banza a aikin banza take karewa da ƙarshe mutum ya zo ya mutu ya tafiya batta ya tafiya batta bai gina wa kansa komai ba kuma alkawarin Allah da haram sai an yi lissafi a kanta ka ci da yawa ko ka ci kaɗan to yau ina fir'auna idan mutum gadara yake da mulki da isa ina fir'auna kuma akwai wani mai mulki da ya yi mulki irin na fir'auna akwai shi wallahi babu da ana karanta tarihi a jiyan da fir'auna fir'auna yake mulki yanzu za ka gane mulkin da ake wasa ne wallahi amma yau ina yake bayana shi fa saboda tsabar mulkinsa macewa ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku kuma madaukaki a cikin ubangijin ma haka ya faɗa amma yau ina rabbul a'la ubangiji ruwa ya cinye shi ya hau gadon mulki ya sa aka yi masa gadon mulki a teku yana juyawa yana wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ga korama na gudana a ƙarƙashi na ba kwa gani kuma mabiyansa a jahilcin sai suka ɗauka shi ɗin shi ne Allah shi fir'auna da ya zo mulkinsa sai ya kai farmakin kujerar Allah ma ine ma ice shi Allah ne ma gaba ɗaya tsaba karewa ka gani ba mai mulki da ya kai Allah ko da aka abi hankali abi sannu babu abin da ke da tonon asiri irin mutuwa ai kwarai kwarai gaske to wani lokacin kuma akwai shaƙa kanwar mutuwa kana cikin ganiya kana yi kana yi da lokacin ka ya ƙare aka sauke ka to an gama shaƙe maka wuya za a yi ta abubuwa ko shawara ka ba za a nema ba in kai wasa ma su biyo ka da bincike wallahi su ce a bincike shi إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله كمان ميكيو ألا رمى باملا بارا النبي إبراهيم شيكما واتل عليهم نبأ إبراهيم سيمي إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها
to mun gama kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam yanzu kuma za mu je mu fafata da kisar babanmu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam abul anbiya dattijo a cikin annabawa baban annabawa kenan baban annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah tushensa asalinsa daga annabi Ibrahim ne Allah ya ce watlu alaihim naba'a Ibrahim karanta musu labarin Ibrahim Allahu akbar wannan labari ne daga Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ka karanta wa mutane kissar Khalilullah Imamul Hunafa badadin Allah annabi Ibrahim ka ba su labari ga al'ummanka don su yi koyi da shi liyaktadu bihi fil ikhlas su yi koyi da annabi Ibrahim a cikin ikhlasi su yi koyi da annabi Ibrahim a cikin tawakkali su yi koyi da annabi Ibrahim a cikin bautawa Allah shi shi kaɗai da tauhidi su yi koyi da shi fitabarri min shirki wa ahlihi barranta daga shirka da mushirkai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa annabi Ibrahim shiriya tun yana yaro karami har zuwa girmansa walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimina Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi shiriya don haka aka ce a koya muku a gaya muku labarinsa tun lokacin da ya tashi har lokacin da ya zama saurayi har ya zama matashi mutum ne mai da'awa mai karantarwa mai hana aikata barna in ya ga ana yin barna magana yake yi shi ne Allah ce izkala ne abihi wa ƙaunihi mata abudun ka tuna yayin da yau annabi ibrahim yake gaya wa babansa shi wa'azin ma da ya zo sai fara da babansa saboda babansa mutum ne mai bautar gunki shine azara ya ce wa babansa ya kuma ce wa mutanensa mata budun me kuke bautawa ba Allah ba wani irin abu ne wannan kaga girman mahaifinsa da matsayin mahaifinsa da isar mahaifinsa bai hana ya gaya mai gaskiya ba to wannan kuma ita ce sunna ta gaskiya kowaye a gaya masa gaskiya don ba zai so ba ya ga mahaifinsa yana wuta kai ma ba za ka so ka ga shugabanka yana wuta ba ba za ka so ka ga mahaifinka yana wuta ba mutane ne malam da suka shahara wajen bautar gumaka shi kuma abin da Allah ya jarabi annabi Ibrahim mutanensa mushirkai ne قالوا نعبد أصناما قالوا نعم قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين suka ce a ai mu muna nan muna bauta wa gumaka ne kuma mun kafu akan bauta musu da roƙonsu muqimi na ala ibadati hawa du'aiha qarara suka ga yawa annabi ibrahim suka ce ai gumaka ne muke bauta ba ya ce mata abuduna ba suka ce gumaka muke bauta ka duba tsabar tsaurin ido malam kai tsaye kai ne kake ganin bautar gunki mai to bauta gunki muke bauta ma'ana kamar suna nuna masa ba allan ka muke bautawa ba na abudu asnaman kuma fanazallu laha akifina kuma za mu kasance muna tsaye muna kafi akan wannan gumaka muna musu bauta muna roƙonsu ya yi tambaya sun ba shi ansa me ya sake cewa قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون
to ku ji tambayoyi na ilimi shi ma shi ma ku ji fasahar da Allah ya masa da basira bai yi fada ba bai yi zagi ba bai ci mutunci ba sai ce to sai fara buga musu hankali kala ya rab amin hal yasma'unakum iz tad'un to Allah mutane na ina so in muku tambaya har da uban fa yake tambaya shin waɗannan gumaka itatuwa da duwatsu da kuka sassaƙe kuke bauta muku kuke bauta musu hal yasma'unakum iz tad'un suna jin ku yayin da kuke kiran su wannan tambaya ce ba dai kun ce kuna musu bauta ba in kun kira su din in kun kira su in kun roƙe su shin suna ji ni na ga itatuwa ne na ga duwatsu ne kamar ba su da rai amma ban sani ba ko suna ji au yanfa'unakum au yadurrun ko kuma suna amfana ku ko kuma in kun musu laifi suna iya cutar da ku yadda za ku fandare musu ku ce kun iku bi su za su iya muku azaba ko kuma idan kun bi su din kun bauta musu za su iya baku ko su amfanar da ku da wani abu bari ku ji tambaya daban amsa kuma daban daman shi kidahumi arne ko kafiri ko mushriki haka yake a toshe bari ka ji amsar da suka faɗa qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun to ai ba ita bace amsar tambayan ku aka yi suna ji in kun kira su suna amfanar da ku tambaya ta uku suna iya cutar da ku ba an sa sai suka ce a'a mu fa mun tarafar da iyayenmu ne fa suna fa musu bauta to kaji amsar hujjar su iyaye da kakanni to yana daga cikin hujja ta jahili da zai zo yana aikata wani abu na bid'a ko na gargajiya in kai mai magana mu iyayen mu kakanninmu ko kuma ku same su suna yi ba wani wata zai zo ba ليش هذا ana tambayan ka Allah ya ce annabi ya ce hujja kana cewa wai ku ba a isa araba ku da gargajiya ku mu mu ka ku tarar da mu mu ba wani hudda zai kawo mu sabo a ci kana wani murguda baki kana kana cewa wai kai a wai kai ba ruwanka da Qur'ani ba ruwanka da hadisi wai abin da ka tarar da iyayenka da kakanni suna yi me bambancin ka da waɗannan mutanen an tambaye suka ce a mu mun tarar da iyayenmu ne wajadna aba ana kadhalika kamar haka suke aikatawa yadda muke bautan nan su ma suke yi haka suke kaga ba amsa kenan hujjar mu abinda iyayenmu suka yi shi za mu yi i'tarafu bi anna asnamahum la taf'alu shay'an min dalika shikenan tunda ba amsa sun tabbatar gumakansu ba su iya yin wani abu in ko da suna yi tab ai da zan ce tab yi kai sai mu sa su dudduke ka wallahi ko mu sa su bubbuge ka ko za mu sa su yi maka kaza sun sani ba sa yin komai me yasa suke bauta musu wa inna ma ra'aw aba ahum kadhalika yaf'aluna kawai dai sun ga iyayensu haka suke yi kuma fahum ala atharihim yuhra'una kenan suna bin iyayensu ne yawwa to annabi ibrahim ya samu gaba gaba bari ka ji abin da ya buga musu me yace malam
qala fara'aytum ma kuntum ta'budun aha antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin yayi qala afara'aytum ma kuntum ta'budun yace kun ga abin nan da kuke bautawa bai ce wai wasu manya-manyan alloli ko wasu kaza ba su ce kun ga wannan abin da kuke bautawa wannan ko waɗannan abin da kuke bauta itatuwan nan da gumaka wani allah ma fa na dabino ne dabino ake kwabawa a kwaba a kwaba sai a sai a sai a gina shi in yunwa ta sauka a gari sai a je a bantare kafarsa wani ya je bauta ya je cinye dan yatsansa wani wallahi haka malamin tarihi suka faɗa akwai gumaka na dabino da suke yi idan gari ya yi zafi in wani ya je ya kewaya sai ya bantare hannun ya tafi da shi gida ya cinye shirme kenan قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون يا رب آمين abinda kuka sance kuna bauta waɗannan da ku da iyayenku na da tun can na farko yace ba ma na yanzu ba har ka manta fa baban annabi ibrahim yana kallonsa yana jinsa shi kuma daman bayani yake ya shafi kowa tunda shi jagora ne a wajen bautar gumaka a fara'aitun ma kuntum ta abudun antum wa aba'ukumul aqdamun da ku da iyayenku na can da daddu to ina shaida muku fa innahum aduwwul li dukkan su makiya ne gare ni ma'ana suna kiyayya da da'awata suna kiyayya da tauhidin da nazo da shi kuma ni ba na son su ni na ɗauke su suna ƙina ni ma ina ƙin su wa nake so illa rabbal alamin ubangiji na shine nake so wana in kanat hadhihi al asnam shay'an wa laha ta'sirun idan har waɗannan gumaka wani abu ne suna da tasiri to dan Allah su yi mun wani abu na cutarwa kamar yadda maƙiyi yake yi wa maƙiyansa wannan ita ce fassarar wato magana ce gaya musu amma kai tsaye abinda ayar take nufi qala afara'aytum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukum al-aqdamuna fa innahum aduwwun li in har sun isa wani abu su waɗannan gumaka kuma suna da tasiri to ni maki ne ga su ku gaya musu ba na son su fa inna ma'aduwwun li la ubaliha ban damu da su ba wala ufakkiru fiha ba zan sake tunani a kansu ba to in sun isa su cutar da ni ku gaya musu ni bana ni ibrahim bana son su kuma ina gaba da su wannan daidai da yadda Allah ke ba da labari cikin kisa annabi nuhu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma kiduni fala tunziru thumma kiduni fala tunzirun ku hadu gabaki ɗayan ku in kun isa ku cutar da ni don Allah kar ku saurara mu ni na dogara ne ga Allah shi na rika annabi hudu ma yace qala inni ushidu Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun yace inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم duk annabawan haka suka gaya wa gumaka ga annabi Ibrahim abin da ya ce fa inna maduli ila rabbil alamin ga abin da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya faɗa fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum shi ma annabi Hudu ga abin da ya faɗa me yasa ba su mayar musu martani ba saboda ba komai bane iska ce kullum itace ne na banza kawai mutum yanzu yana bauta wa gunki yana bauta wa shirme Allah kara mana lafiya daga nan annabi ibrahim ya barranta daga abin da suke bautawa ba Allah ba kuma ya fito fili ya gaya musu na kar ku manta shi kaɗai ne a wannan lokacin amma ya sauke nauyi da ikon Allah tabaraka wa ta'ala in Allah kai mu sati mai zuwa za mu ji yadda ya fafata da mahaifinsa yanzu ai kun ji mahaifin bai ce komai ba to wani sati insha Allah da yardar ubangiji za ku ji yadda aka buga ya faɗa ya faɗa ya rarrashe shi ya gaya masa kuma za ku ga waye yake da nasara ya Allah ka taimaki da'awar tauhidi akan shirka Allah ka taimaki da'awar sunna akan bid'a Allah ka taimaki gaskiya akan ƙarya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh